بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا فتعزا لهم وعضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci na tsamiya mai kaji na sarar godal wanda muna a cikin wannan sura ta suratul qitali ko kuma kace suratul muhammad sallama wanda kuma a jiya mun kwana a aya ta ina jin mun tashi a falame siru na wallazi da kafarwa ya zama aya ta bakwai kenan na'am aya ta bakwai kenan muka tsaya wanda zamu tashi ayo aya ta takwas kenan shine fadar Allah madaukakin sarki wallazina kafaru fata'azallahum wa adalla a'malahum a ubangiji madaukakin sarki a ayar da muka tsaya gari ta ajiya ya gaya mana su masu imani waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a to su waɗannan ya ce ba zai bata masu aiki ba duk ayyukansu gaba ɗaya Allah zai ba su sakamakonsu kuma Allah zai shiryar da su wa zuwa ga abin da zai amfane su rayuwarsu ta duniya da lahira sannan zai gyara al'amuransu kuma ƙarshe Allah ce zai shigar da su aljanna aljanna da ya riga ya sanar da su ita wannan aljanna din to sannan kuma Allah madauki sarki ya sake tabbatar da mu'mini cewa lalle idan suka taimaki addinin Allah to su ma lalle Allah zai taimake su to shine sai kuma zai mana magana akan waɗanda su kuma suke kafirai ba musulmi ba shine yake cewa wallazina kafaru waɗannan suna kafirce su kuma min ahli makkata daga mutanen makka to shine ce fata asallam wanda shine aka ce mubtada shine matsayin mubtada wannan wallazina kafaru din khabaruhu kuma shine ta'isu shine matsayin khabaru mubtada din wanda ya dullu alaihi abinda ka nuni gare shine da yace fata asallahu wato shine fata asallahum halaka ta tabbata gari shine halakan halaka wa khaybatan da taɗewa min Allah daga Allah madaukin sarki wanda daga cikin fasarorin da aka yi ma shi wannan ta'asan din kenan cewa halakan da kuma khaybatan halaka ko kuma taɗewa wanda shi wannan fata asan din nan yana da fasarorin da dama a cewa ta'asan din nan kuma yana iya daukar watan kunyata ta tabbata gare su yana iya daukar kuma fata asallahum rashin arziki ya tabbata gare su yana dauka kuma fata asallahum muni ya tabbata gare su yana dauka kuma fata asallahum turmu zahanci ya tabbata a kansu sannan fata asallahum kuma sharri ya tabbata a kansu duk yana iya dauka din fata asallahum kuma sariyar da darajar su ya tabbata gare su duk wannan ne zai iya dauka duk ma'anonin fata asal din to shine Allah yake cewa fata asallahum lalle wannan halaka da tabewa ta riga ta tabbata gare su sannan wa adalla a'malahum ubangiji madaukin sarki ya bata dukkanin ayyukan waɗannan mutanen baki daya adafun ala ta'isu wannan adafi ne akan wancan ta'isu din aka yi magana din to don haka sai ya zamo duka waɗanda ba su da imani ba su da aiki na kwarai ma'ana ba su imani da Allah ba to duk wani abu wanda za su aikatawa na kaman sadaka da za su bayarwa ga wani almajiri ko wasu abubuwa da za su yi na ayyuka na alkhairi irin waɗannan to ba su da lalace a lahira saboda an rasa sharadin da ya kasa a karbi aiki din shine imani da Allah tunda ba su da shiya sai dai irin sakamakon da Allah zai ba su shine irin abin da Allah yake masu a nan duniya kaga wanda ba musulmi ba kafiri amma sai Allah ya bashi lafiya ya bashi wadata da sauran harkokin yau da kullun to wannan shine matsayin an biya shi abin da yake yi irin waɗannan ayyuka din da alkai yi kenan to shi yasa sai ya zamo ayyukan nasu din baki daya sun zamo duka ba su da wani aiki wanda za a ce gashi su isko shi a lahira wanda aka ce a lahira sai dai za su ga kamar wanda kasan abin da yake ce makawalwal ne ya haka za su gani sai su zo wurin su isko ba komai wurin ma na ƙaura wanda shi ne kamar lokacin da mutum yake tafiya a saman titi haka in kana tafiya cikin mota a titi zaka in ka hangi nesa can inda da rana haka zaka hangi kamar ruwa ne a kwance wurin to shi yake ce na ƙaura wanda ya to sai dai za su ga irin haka nan amma sai sun zo wurin sai su isko ai ba komai wurin shi ma'ana an riga da ma an biya su a nan duniya din saboda ba a samu sharaɗi na imani daga gare su ba a nan din to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce zalika to wannan ai at-ta'assud da aka yi magana din can niya wal idla da kuma wannan bace wanda an kai magana abin da yasa Allah ya masa wannan sai ya ce bi annahum saboda cewa su karehu sun kima anzalallahu abinda Allah madaukakin sarki ya saukar min alqur'ani na alqur'ani almustamil wanda yake ya tattara ala takalifi bisa ga abubuwan da Allah ya wadauta na farilla na dole shine tun daga salloli na farilla da kuma abin da ya shafi azumi na watan ramadana da aikin hajji ga wanda ya samu iko da zakka shi ma ga wanda Allah ya hore ba abin yin zakka din to shine takalif din kenan to shine saboda sun ki waɗannan abubuwan Allah madaukin sarki ya farlanta ce dole a yi su kuma sun ki to shine sai ya zama to sanadiyar sun yi ki biyayya ga abin da Allah madaukin sarki ya ce lalle a yi din to saboda su yi ba sai suka bi abubuwa na sha'awar rayuwarsu kawai waɗanda ran suka so ko da ya so amma da umarnin da Allah ya yi to sai ya zama shine a gaban su kawai suka kibin umarnin Allah to wannan shine abin da ya jawo musu wannan tabiwa da asara muna fatan Allah ya kiyaye mu to shine fa habada malahum sai Allah ya bata duk ayyukan su baki daya ba su da komai to sannan sai Allah madauke sarki ya ce shi wai su mutanen Makka da ake saukar mada alqur'anin nan ana karanta alqur'anin nan ɗaya bayan ɗaya dalla dalla su yi imani amma sun kiya shin wai su afalam yasiru fil ardi wai ashe ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba fayan zuru sai su ce su duba su gani kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya karshen waɗannan da gabanin su ya kasance ma'ana al'ummomin da an kai na baya kanin su sai su su diba su gani shin yaya karshen su ya kasance da aka aika musu da manzanni su ma kashe ba su yi imani da shi din ba suka kare ta manzannin nasu to menene abin da ya sauka gare su sai su ma su je su duba su gani lalle irin waɗannan din an yi waɗanda an yi abubuwan da al'ummomin da aka yi a baya din waɗanda jama'ar tasu din annabawan nasu sun masu wannan wa'azi din sun nuna masu ga hanya ta Allah madaukin sarki ga shari'ar da Allah madaukin sarki ya saukar amma dai ba su bi ba to ƙarshe Allah madaukin sarki duka ya halakar da suwa to shine yake nufin cewa to ya kamata su mutanen Makka ai akwai waɗanda za su iya bi ta wuraren da suke ma suna iya ganin su irin garuwan nasu din inda aka aiko su wanda aka aiko su gaurin amma ƙarshe kuma gashi ba su yi imani ba Allah ya halakar da su ga su karara in za su wuce suna iya ganin garuruwan nasu ne irin inda wurare suke din to su ma don su bi ɗin abin ya kasance matsayin watan wa'azi gare su don su gano su ma Allah maɗaukin sarki wanda yamma waɗancan mutanen wannan azabar aka halakar da su ba to har yanzu yana nan fa kuma cikakken ikon nashin yana nan yana da ikon da zai ƙara kama su ma waɗangan ɗin ya halakar da su ba ɗin to shine yake cewa don haka waɗannan ɗin a bisa ba za su tafi a cikin ƙasa fa yanzu su duba su gani kaifa kana aqibatul ladina min qablihim ya karshen waɗanda aka gabanin su ya kasance ai al'ummomin da aka yi wanda ba su yi imanin ba damarallahu alaihim Allah madaukin sarki ya halakar gare su ma'ana an darkake su an halakar da su saboda su yi imani da manzon da an ka aiko musu ba shine damarallahu alaihim Allah ya halakar gare su shine a halaka anfusahum ya halakar da kanunsu wa auladahum da 'ya'yansu wa amwalahum da dukiyoyinsu baki daya duka Allah madaukin sarki ya halakar da suwa sanadiyar rashin yin imani da manzon da anka aika musu da shiya to sai Allah ya ce kamar yanda aka yi masu wadancan din na farkon alaka halakar da suwa to walil kafirina amsaluha misalin irin wannan halakawar da azaba ta tabbata ga dukkan wani kafiri fa wanda yake imani da Allah din saboda haka ai amsalu aqibati man qablahum ma to shine misalin karshen waɗanda aka gabanin su to shine wanda yake ya tabbata ga dukkanin sauran kafirai waɗanda ba su yi imani da abun da aka aiko manzon shi ba musamman su waɗannan mutanen makka din da ake magana da su wadin tunda a lokacin kaga ana magana da mutanen makka kuma a gashi manzo Allah salma shine karshen manzo daga cikin manzanni wanda ba za a sake aiko wani manzo ba bayan shi din ba saboda haka to shine ubangiji madaukakin sarki yake tabbatar da cewa lalle karshen irin wannan ne to shine zai kasancewa ga dukkanin waɗansu al'umma waɗanda aka aiko masu da manzo amma ba su yi imani da shi ba to shine wajal kafi na amsaluha misalin wannan halakawa din da azaba ta tabbata ga misalin sauran ga sauran duk kafirin baki daya sannan sai Allah madaukakin sarki ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa ce zalika wannan abun da Allah yake wa mu'minai shine wanda yake ba su wannan nasara da kuma rinjaya ga kafirai da yake masu din to shine zalika wannan ay nasrul mu'minina taimakon mu'minai wa qahrul kafirina da kuma rinjayar kafirai da su mu'minai da suke yi din abin da yasa hakan take faruwa bi annallaha saboda Allah madaukakin sarki shine maulal maulan ladina amanu shine majibinci mai taimako ga wanda sun kai imani shine waliyun majibincin su wa nasirun kuma sannan mataimaki na allazina amanu wanda suka yi imani sannan wa annal kafirina saboda kasancewa su kuma kafirai la maula lahum babu watan wani majibinci gare su ma'ana ba su da wani mai taimakon su wanda yasa haka aka za su samu nasara din wanda shi yasa ya zama a lokacin su mutanen lokacin da aka yi nan na Uhud din to su kafiran bayan an yakin na Uhud kamar yadda muka yi bayani a jiya yanda su musulmi an samu wadanda suka yi shahada a lokacin da dama daga cikin su to sanadiyar kasancewa sun yi wannan shahada din to a dama kuma ubangiji madaukin sarki ya riga ya faɗi dalilin da ya sanya yakan yi haka nan domin ba don komai aka yi haka nan ba sai don kasancewar su waɗannan muminai din masu imani sai ya zama an jarraba su ne a ga watan a bayyanar da ƙarfin imani nasu ɗin ga mutane kowa ya gani cewa mutuwar ba su jin tsoron su mutu wajen taimaka ma addinin na Allah ɗin to wannan shi yasa sai Allah madaukin sarki ya kawo wannan shahara suka yi din to lokacin kafirin su kuma sai suna magana suna kiran gumakan na suna suna suna a lokacin da aka wannan suna o alhubal o alhubal sunan gumakan ne nasu kenan to shine sai su ko musulmi suka ce masu Allahu a'ala wa ajal su suna faɗin wa alhubal su ko musulmi suna ba su amsa da cewa Allahu a'la wa ajal sannan sai mushrikan suka cewa ai inna lana la uzza wa la uzza lakum mu adda watan uzza ma'ana wai kuma gunkin nasu kenan suna ce musulmi mu adda uzza ku kuma ba ku da uzza to su kuma sai suna ce musu ai Allahu maulana wa la maula lakum eh mu kuma mu Allah ne majibincin lamarin mai taimakon mu ku kuma ba ku da shiya wannan dama ko can ka san ko abu sufiyana da kai ne a lokacin da aka yi wannan fatahu maka shi ma kasan ya amsa da wannan din wanda a lokacin sai a lokacin da aka zo da shi ya don da masar da aka zo fatahu maka din mutum manzo Allah sallama ya zo da sojoji za su kai mutum dubu goma wanda aka zo da su a lokacin to sai ya fito ya dan yawo ne a cikin gari dama ga lokacin shi a shugaban kafiran kamin ya musulunta amma fa don ya musulunta shi abu sufyan din daga baya to kamin ya musulunta din shi ne a shugaban kafiran to sai a da manzo Allah sallama ya zo a Makka din da sojoji mutum dubu goma za a shiga ne kuma da safe zuwa cikin wannan garin na Makka din don a yaƙe su to sai a shi Abu Sufyan matsayin shi na jagora kaga jagora bai tawaye kwanta ta bacci dole ne yana dan zagayawa ya ga me ake ciki to sai hito cikin dare yana zagayawa cikin garin Makka din to yana fitowa sai ya ga kasan garin wancan lokacin da wasu suka yi in kamar misali matafa sun kai zango to yadda suka yi kasan ana kunna suna kukunna wuta hakan nan don a san cewa akwai mutane wurin a wancan lokacin haka nan suka yi sadda suna lahiya lokun amma yanzu kan sai dai akwai inda duhu yake mutum ƙara shiga haƙi Allah ya mana magani Allah ya yi mana to saboda haka sai suka kukkunna wuta irin haka nan din to sai shi Abu Sufyan da ya hito sai ya ga wuta ta ko ina gehen garin Makka duk gashi nan irin an yi zango dan aka kunna din sai ya zo yana yawata yana tunanin me ke faruwa hakan nan to akwai sayyidina Abbas shi kuma ya fito sai ya dauko tagon manzo Allah sallama ya hawo ya shigo da ita cikin garin na makaɗa a lokacin cikin daren sai sun ka haɗu da shi da abu su bayan cikin dare ɗin to kowanne cikinsu ana ce mashi abul fadli sai a kowa ya gane kowa cikinsu sai wannan yana kiran wannan abul fadli wannan shi ma yana kiran wannan shi abul fadli sai sun ka haɗu sai a shi abu su bayan yake tambayar sai abbas wai menene yake faruwa hakan nan su wane waɗannan sai ce mai ai manzo Allah ne sallama ya taho da sojoji sun kai dubu goma kuma sun ma haisu mutuwa da rayuwarsu kuma gobe ga dangana ku za su shigowa subhanallah to shine sai shi Abu Zubair yake cewa to yanzu me a shawara da to sai ya ce to shi abin da ya kama da shawara ya ce ka hawo ga taguwar nan niya sai mu ce da kai wurin manzo Allah sallama sai a san wanda za a yi sai a tuba a gyara to shine sai a ya goyo shi ga wannan taguwa din to a lokacin da aka zo ana tafiya don lokacin da ya haɗu da gumin sahabbai shi sai na Abbasu din za su zaburo wane ne a tahi tun da kaga cikin dalili dama sai an tantance wane ne a tahi don a gane mutumin kiki ne gobe wanda zai cuta wane to da suna diba sai su ga taguwar manzo Allah ce tun da ma ita ce hawa sai ne to sai kuma an duba sai ga sayyidina Abbas ne sama suna diba ba da kuma suna ga Abu Sufyan to duk wanda ya ga haka nan sai ya zaburo takobi ne ya ga rada tun da dama mai musulunta lokacin sai ya ce a'a da Allah su jira su bari sai an tayi wurin manzo Allah sallama sai abinda annabi ya sannan to sannan dai da haka nan dai aka samu haka wurin manzo Allah din sallallahu to lokacin ne manzo Allah yake ce mashi kai Abu Sufyana kuma haka lokacin fa surukin annabi ne shi fa annabi na aure da ya tafi amma lokacin bai musulunta ba ummu habiba da ya tace ce to manzo Allah yana aurenta a lokacin to gashi amma bai musulunta don lokacin da ana haka nan din ma sai da ya taba zuwa wata rana can gidan can Madina wurin manzo Allah sallama lokacin da an ka dan yi wani sulhu da aka yi to daga baya ya dan ji alamu wasu abubuwa sun faru wanda lalle sulhu na walwaliwa zai sai ta wurin manzo Allah sallallahu alaihi da niyyar don a dawo a a sake sabunta wannan sulhu din to sadda yazo gidan fa diyar tashi ita ummu habiba din ya zo ya shiga gidan ya ce zai zauna bai shi hida ta zabar ta jin shi hida ta shi a ai bai zai zauna ta boka shi hida manzo Allah ce ba shi ko matsayin shi yana mushriki ba musulmi za a zauna shi hida manzo Allah sallallahu alaihi subhanallahi ka gane ne ta tabbatar da kenan ta hasu annabi da ubanta ko irin yanda hadisi yace dole sai ka zama la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina kaga ita ta tabbatar da haka ne mahaifinta ne amma gashi tace ba zai zana shari'a annabi ba matsayi ne na mushriki manzo Allah sallama saboda ka shi da ta daraja gare ta to da wannan za ka gano duk dai ka san da masu iyalin manzo Allah sallama ko can duka karantawa ne suke yi a kamar yadda aka sani shi manzo Allah sallama da Allah ya koshi don ya zama matsayin karantarwa ne ga dukkanin musulmi baki daya ba don ya yi rayuwar duniya ji daɗi ba shi ya zo yi duniya ba shi a dama karantar da duniya ne kawai zaka ya karantar da suwa addini ya karantar da suwa kuma ma'amaloli tsakaninsu da juna to wannan an ji mana ita mana ne ta karantar da sauran mata ya kamata a ce su rika ba kayan da mazan suka amfani da shi muhimmanci bai kamata misali a ce wannan shimfiɗa ce da hilo wanda shi ne mijinta ka kwantawa ba amma ta rika bari ne na wajen duk wanda ya taho shi akan su zai zuwa zauna akan wannan hilo zai kwantawa ko kuma yara makila akan shi za su rika kwantawa duk bai dace ba wannan ba ya kamata a ce suna girmama wannan shi ma haka nan shi ma irin abin da ya shafi in kaya ne na ci abinci misali ila wannan kuloli ne ko wasu kayan abincin waɗanda kayan abinci waɗanda aka azama shi mai gida abinci to shi ma ya kamata a ce mata suna ba irin wannan kulawa kada a ce kuma wannan ne amma kowa an ka samu a ciki ne za a zuwa mai abinci ɗan yara ne su ma na gidan a ciki za a zuwa musu abinci duk a ya kamata sai a ce an ware su din ya zama na mai gidan ne shi kada aka zuwa wannan abinci din ba tare da kowa ba sai in ta kama kila ya wasu muhimman baki na shi na kunya kaga shi malam ya so a kullace a daka a zubo ga mayan kayan don ɗaya hito da suwa to irin wannan kaga in ta kama wannan babu komi wannan din amma dai to kaga nan ta karantar da haka din cewa tun daga shi hida nan zai zauna amma ta ta manzo Allah ce ba zai zauna ta ba to saboda haka kaga ina abin da wannan ta yi ko sai a sai da ummu salama ka san lokacin ita ma sadda manzo Allah sallama za ya aure ta don ga lokacin mijin ta shahada ne yayi sai ta ce to ita dai kan mijinta ya yi shahada amma dai za ta faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda gazgata manzo Allah sallama ya ce duk wanda ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to akan wata musibar ta same shi to Allah madaukin sarki zai ba shi abin da ya fi wannan abu wanda ya rasa din ta ce za ta faɗi don gazgata annabi amma dai kan ta sani abin ba zai yi ba ta samu miji irin shi abu salama mijin nata wanda ya shahara saboda mutumin kirki ne bawan Allah ne na kwarai ne ta ce amma dai ta faɗi don ne gaskata ta ne to wannan ne bayan an yi haka nan sai ta ƙare ta kaba shi ne wasu suka cewa ta ƙare ruwa kenan ko sai manzo Allah salama aiko ce to shi ka son ta zai aure ta kaga inna lillahi wa inna ilaihi ta aiki ku to zama da haka to lokacin da take ce mashi ai manzo Allah salama to in ko haka ne ta ce to suna da wasu matsaloli matsalolin da akwai shi ne ta ce gaskiya ita mata ce Allah ya jarba ta da matsalar kishi ta ce maza Allah matsayinka da jajjaka gidanka bai dace a baki shi ba saboda haka tana gudun wannan abu ya faru ya zama wata babban matsala gare ta maza Allah ce wannan ba matsala za a maki addu'a Allah ya baki da shi shikenan ta ce to kuma hai wannan maza Allah har yanzu kuma gashi har yanzu ina da yara da yawa ina da iyali da yawa kaga ga matsayinka da girmanka kuma sannan a ce yara su rika taka ma shahida da zan da su bai dace ga matsayinka a ce shahida ka yara su rika taka ma da ce ba matsala dukkan mu iyayen Allah ne duka saboda kawai nan duba ku ne to shine dai karshe ita ma aka aure ta ummu salma to kaga duka irin waɗannan ne watan a sai gashi ta ta karanta da mu wannan ne din kaga cewa dai in dai kan rasa wani abu din to insha Allah in dai zaka yi abun kuma da yadda cikin zuciyarka din to Allah zai baka fiye da wannan din wato ya so ya kama da ya kayan wata tsohuwa ko ai tsohuwa ce wani barawa ya zo gidan taurin sata ya ta sarka da daga tun zane tana ta kallo ba da za ta yi da shi ya tara kayan gaba da ya daure ita kuma tana zane tare tana ta kanta ajir kusiyu tana ta ajir kusiyu aka gama barawa ya gama tara kayan gaba ɗai ya kwashe ya ɗauka ya ci ta ya sai da ce na da layar da yau ajir kusiyu kuma ba ta aiki shi ko barawan sai jiya sai dawo ce wai wacce maki a cikin ba ta aiki sai aji mata kanta ce an wasa ta kaga ta aiki kenan to shi da ne to da haka wato to shine a sai zama waɗannan ne da duka nan da shine ake ta magana dai akai wanda nan kaga su nan waɗannan mushrikai din suna ganin cewa su ne suke da Allah a su ne suke waɗannan gumaka da sauransu shi kuma a nan ne sai ya zama su kuma musulmi suna cewa ai mu kuma mu adda Allah shine Allahu maulana wala maula lakum mu mu ne muke da ubangiji majibincin lamarin mu mai taimakon mu ku kuma ba ku da shi ai to wannan ne to shine sai ya zamo nan Allah yake faɗa cewa zalika wannan taimakon da Allah yake ba su bi annallaha saboda Allah madaukakin sarki shine maulal ladina amanu mai taimako majibinci ga masu imani wa annal kafirina su kuma kafiran nan ne la maula lahum ba su da wani majibinci mai taimako gare su wanda shi kalmar nan ta maula wato kalma ce wanda yake tana da ma'anar a ubangida wanda a ubangidanka jagoranka shugabanka zaka ce mashi maulana ashe da kaje shi maulana shehu wani misali ko to wai ma'ana ana nufin misali maulana shine wai shugabana wanda yake jagora na shine ma'anar maula kuma tana daukan maula tana zuwa da ma'anar mai taimako duk ma'anar ta ce sannan maula kuma tana zuwa da ma'anar ubangiji to da haka in ka ji an ce ma wani mutum maula to ana nufin misali ubangida kenan ko shugaba in kuma wani ubangiji ne to ana nufin ubangiji ko gashi nan anta maulana kan suna alƙawar kafi dan ana magana da ubangiji ne ya ubangiji kai ne mai taimakon mu kaga kuma ko mai taimakon yana dauka kai ne mai taimakon mu ko kuma anta maulana kai ne majibincin lamarin mu ko kuma anta maulana kai ne ubangijin mu duk zai iya dauka din to shine nan Allah yake magana cewa zalika bi anna Allah mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum to sannan sai Allah madaukin sarki yace inna Allah lalle Allah madaukin sarki yudkhilul ladina amanu yana shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati sun kai aiki na kwarai yana shigar da su jannatin aljanna wadda yake tajrimin ta ta al'anharu koramu suna gudana da ni'ima a karkashinta wanda zamu ji sunan gaba zai faɗa mana sune anharun min ma'in gairi asinin wa anharun min lamanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min asalin musaffan zamu karanta sunan gaba insha Allah ba da dadewa ba to shine yake cewa wato waɗanda suke tajrimin ta ta al'anharu koramun ni'ima suna gudana a karkashin ita wannan aljanna din sai ce amma wallazi na kafaru su kuma waɗanda suna kafe shi ɗin nan ya tamatta'una za su ji ɗan jin daɗi fi duniya a nan duniya jin daɗi ɗan kaɗan sannan wa ya akuluna za su ci kamata a kulul an'amu kamar yadda dabbobi suke ci shine laysa lahum himmatun ba su da wata himma illa budunuhum sai cikan nan su wa furujuhum da farjin su kai ma'ana sha'awar su kurum shikenan wala yaltafituna ila al-akhirati ba su waiwayawa zuwa ga ayyuka na lahira sai zama kawai sharholiyar su na duniya shi kadai ne gaban su wanda za su yi din wannan kaga kamar dai da muka bayan da ya waɗannan ne ayoyin da suka suna gwada mana matsayi na su musulmi yanda ubangiji madaukakin sarki yake kula da lamarin su sannan mun ji kuma a wannan da muka yi na na cewa wanda bayani kawo mana akan wannan ita ummu habiba cewa shi abu sufyan a wannan lokacin don mu yi da kai shi ba ko abu sufyan a lokacin sai zan aka zo da shi wurin manzo Allah sallama to lokacin da an ka zo da shi a wurin manzo Allah sallama to sai a manzo Allah ya ce mashi wai kai abu sufyan har yanzu baka gano cewa waɗanda gumakan da kuke bauta ba su da wani amfani ba yace inda wannan kam ya gane gaskiya ya ce mun shekaru mana sun gwagwarmaya da kai amma ga shi na har yanzu kai ka samun nasara inda ko suna ba wacce nasara da sun ba mu ɗin kai sai ce to har yanzu kuma baka shaida cewa ba abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah ba sai ce ya yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya ce to ka ji ni manzo Allah ne ce to na kada ya bai da baka yawa na Allah saura to sannan to kaga yana saura hannan saboda ga shi yasa dole imani bai cika in ka tabbatar da la ilaha illallah dole sai ka tabbatar da hadda muhammadu rasulullahi don aka rake nan in ka faɗi la'ila zuwa sai ka nemo taimakon annabi sannan iman na kai karɓi kenan ko yawwa to saboda haka shi yasa ƙarshe aka zo maza Allah ce to ba komai a taya aji shan aka aji shi ya ce hadda safi sai maza Allah saboda hikima sai ya ce a aji shi ya ce masai dina abbasu ka je da shi ya in safiya ta waye za jama'a mu za su wucewa a tsaya da shi ya daga ganin wucewa tasu don ya san ƙarfin da musulunci yanzu a da sun sani nan mutanen makka din wanda irin wanda suka so manzo Allah sallama saboda ba a yi karfi a lokacin ba yanzu gashi an taho da mutum soja dubu goma to lokacin da aka zo suka zauna aka tsaya da safiya ta waye sai ya ga wata waga ta zo za ta wucewa dauke da dawaki da laƙumba da mi ya tambaye su dana abbasu waɗanda su wane sai a ce mashi ai waɗannan ne su ne kabila kaza da kaza shi kuma sai ya ce mashi ka amma ko lallai mulkin ɗan ɗan uwan naka ya girma sai ce mashi kai ko ina magana mulki annabi ta ce ba magana mulki bane haka an kai ta yi dai ka san dai mutum dubu goma mutum dubu goma gaskiya ba ƙananan mutane bane fa mutum dubu goma kuma musamman dauke da tawaga irin tada raƙumma da dawaki ana tari da wannan ta mutum dubu goma ai ba ƙananan yawa gari su ba to ƙarshe dai yadda ga abin nan kai lalle ya wuce dai magana a ce ai a mulki ya ce to daga nan sai sallama ya yadda hada muhammadu rasulullahi daga bane sassalama to gagara ne a lokacin kamin ya musulunta ne shi ne shi kawo mana magana umar habiba cewa lokacin yana auren shi manzo Allah na auren ya shi Abu Sufyan din to wannan shine kaga nan ne sun gano bi anna Allah mawlal mawlal ladina amanu kina Allah shine mai taimakon mu'minai amma wa anna al kafir la mawlal lahu Abu Sufyan ya tabbatar da basu da mai taimako din tunda ya ce lalle inda goma kan na taimako da sun taimake su din wannan shi ne sai ubangiji madauki sarki ce ba abinda a sha'awar su su waɗannan kafirai sai dai su ji daɗin duniya kawai kuma jin daɗin duniya gara shi ba ya da daɗi kwarai tunda duk komi wadatar ka ko mulkin ka komi kaka ji da shi ya wata rana bakan ciki sai sun dame ka domin yanzu sai a ce ai kamshakin ɗan kasuwa ne kai babba to a kowane lokaci wa za ka ji la'alla ko dai wata rana a ji an ce wasu motoci na sun yi haɗari sun ƙone ko kuma a bangaren kamfani na wuri kaza matsala kaza ta faru kowane lokaci kyau na abun aiki bacci ma hangana ne kai da atala kan shi samun bacci mai kyau kuma ta huta da kansu amma shi kullum tunani aka ta yi kullum rubuce rubuce aka yi kaza haka abuwa suka ta gudana ko shi kai ko nan kana ganin kai talaka kana ganin kawai jin daɗi ne da yake ta yi alhali ba haka al'amarin yake ba kuma to wannan shine a sai ya zama yau damuwa gobe wata bakin ciki haka za a yi ta wannan rayuwa shi yasa kaje mai hudu ba ko yake cewa ayyamuha wala yaliya humumun wa ahzanun ita duniya dama da yininta da dalalinta daga bakin ciki sai da masu kudi a cikin ta kawai to ko talakan kake kuma shi ma haka na za ta yi ko dai cikin ayan ka wancan yawancan abinda ba daidai bai kwaba ya bata mare ko kuma cikin matan ka wancan ta kwaba abinda ba daidai ba ko kuma cikin yan wanka wadancan su kwaba abubuwa dai ga sunan dai haka za ta yi ko abokanin ka ko wasu makwabtan ka haka dai za ta yi dai daban-daban dai ba daɗi gare ta din ba to kaga a shejin daɗin nata ai ba komai bane ba dan wani bane dan kadan to babu kaddala ko da a ce duwan gabakin cikin da komai duba ka shiga ciki ne din sai a ce ai kana cikin wadatar da jin dadi da komai wanda kake bukata to amma kuma shekara nawa zaka kana su yanzu in kudi ne mutum zai yawanci in dai ba wanda an ka mutu an ka mai duke ya gada ba to zaka isko a kame ya kudi na inda shi zai bai dasu ina tunanin karamci kila sai an kai da bakin shekara ta zuwa arba'in wani tsakanin na kame da su zanna in dai ba gado so yana ma ko sun iya abu ne ba in dai shi da ta neme su ne to gaskiya da waya a ce bai kai shekara arba'in ba kamin har su su samu din ba to yanzu ba kaddara a ce ya shekara arba'in sai ya same su ko mulki ne ya shekara arba'in sai ya same shi to yanzu nawa da saura ya mutu ya yi arba'in tun da ya arba'in nawa sun ka rage zai mutu a yanzu nan gaba to yanzu ko dai saba'in zaye saura talatin an wuce rabi in ma tamanin din zaye ya kashe kan da annan da ya kotu ya yi rabi daidai to cikin wannan rabin arba'in din zaye kuma ba duka zai cikin daɗi ba su kuma saboda in shekarun nashi sun ka ja sun ka tafi ai akwai abubuwan duk da kai wanda ai yaro matashi za ka yi wanda kaka jin daɗi ne shi yin shi da bai jin daɗi na shi irin wanda kaka ji ne ya abinci ne wanda za ka ci kai ka ji daɗi ne shi a wannan lokacin kowa ci shi bai jin daɗi na shi irin wanda kaka ji ne in wani abu ne kana ganin zaka hawo mota mai kyau wanda zaka hawo tsakana wani dolawa kana jin dadi shi lokacin ko ya hawo ba jin dadi yake kware ba haka na abu yake yanayin shekaru da sun tafi da yawa to kaga in ka kula ashe kenan dai dan jin dadi ne kawai za su dan kadan din to shi yasa ka ji hawa ta aya Allah ki cewa kul mata'ud dunya sai ce qalilun jin dadin duniya dan kadan ne bai da yawa amma sai ka ga ya rudi mutun sai ka ga da mutun ya dan same sai ka ga da duniya manci dalmanin addini sai ka ga abubuwa sun biyo tsakanin shi da sauran dukkanin jama'a makwabtan shi ne suwa suwa duka ne abuwa daban-daban na cutarwa waɗanda ba su dace ba irin wannan ɗin to ƙarshe kaga sai mutum ya gama abin da yake yana ji yana gani ya mutu kuma dukiyar nan da abin da ya tara din yana kallo dole zai mutu ya bar wannan abu ba tare da ta da ko naira cikin zuwa lahira ba su kansu ma kuɗin ba su ma san mutum abin da yake ba to shine ya ce za su iya tamata ura za su dan jin daɗi ne kawai fi duniya a duniya dan kaɗan wa ya akulu su ci abinci kamata akulun al'amu kamar yanda watan a dabbobi suke ci tunda dabbobi kaga ya kada su abinci ne kurum shi da bai imani da Allah ba to dabbobi kaga su tunda bai sallah bai komi misali su ko dabbobi suna cin abinci sannan kuma kaga su ma dai ba ibada suke ba sai dai tunda su da ma an rage an dauke musu wannan din to kaga tunda haka ne mutum shi ko bauta ma Allah da shi dabbobi ba su da bambanci shi dabbobi din shi yasa wata ayi cewa inhum illa kal an'ami sai ce balhum adalluma yace su kafire kamar dabbobi suke yace kai sun ma fi dabbobin bacewa ba kai wannan shi ne ubangiji maɗaukin sarki yake cewa ya kullu kamata kullu an'amu kamar yadda dabbobi suke ci wannaru Allah maɗaukin yake ce ƙarshe dai wuta masu wallahu ba ita ce makoma gare su shine manzilin masauki gare su wa maqamun kuma wurin zama wa masirin kuma makoma Allah ya kiyaye mu to sannan sai Allah maɗaukin sarki ya ce
قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم
sai ubangiji maɗaukin sarki ya ci gaba da bayanin cewa a waka ayyin wato shi kuma nan ne Allah zai ba manzo Allah sallama ne hakuri aka ce a lokacin da sadda zai yi hijira daga makka kuma zuwa garin madina a lokacin to shine sai yake kallon garin na makka yana cewa ke ce mafi soyo garuruwa a wajen Allah kuma ke ce mafi soyo garuruwa a wuri na nima kaina yace ba don da mushrikan nan suka fitar da ni daga cikin wannan gari nake wada babban garin nan ba ka san dole an kai dai misali mutum zai barin inda yake to in nan ba daɗi sai dan ji ba daɗi fa sai dai daɗa in an ta tantance ta shawa kuma sannan ya mance da wannan abu amma dai ga yanzu lokaci guda a ce mutum ya gina wani wuri zai tashi gaba ɗaya kwata kwata zai bangare ne gaba ɗaya ce kuma ta abada kaga ai lalle akwai akwai dan abin gado da an kai liku tunda ai kana ganin misali ba shi yasa za ganin irin abubuwa su tsananta ga mutanen da suke kusa ga irin matsalolin da suka yi watsin ga amma da mutum ya yi gudun hijira misali ya zaka cikin yan kwanuka kaɗan sai ya kuma gida hisu saboda ya riga can ya riga sabar shi din can din dole ce ta baro din tare da cewa duk garin da zai tawa wurin gudun hijira fa garin da asama garin shi ne ba in hutawa ce ko jin daɗi ai hi ne na cikin garin hedi can garin nashi din amma saboda can ya saba ba a iya wannan take ya su ya koma tunda kaga duk an sha irin wannan wanda wani irin wannan shi ma da aka zo ai gudun hijira shi ma an kaɗan samu in kwanuka kacar wadan an kada dan sabo dan kada an kada dan natsuwa kawai yanzu abin ce kai mun gari ai kashe kudi yayi yawa saboda haka shi dai sun son gida to duka ga irin wannan gaba saboda sabawa da abu to shine manzo sallama da yake cewa ai wannan garin da maka yana so ne amma don dai mutane sun fitar da shi kawai to shine sai Allah yake gaya mai wannan ayoyin da zamu karanta yana bashi hakuri akan wannan cewa kada ya damu akan wannan din yake cewa waka ayyin ai da yawa shine wa kam da yawa min qaryatin da yawa wasu alqaryu shine uri da biha ahluha ana nufin ma'ana wasu mutanen garin da alqarya din shine wa kam min qaryatin da yawa waka ayyin min qaryatin da yawa daga cikin alqarya hiya ashaddu quwwatan an yi ta ita wanda ita ce mafi tsananin ƙarfi min ƙarya take bisa ga wannan ƙarƙar takan ta garin makaɗin wai ma'ana an yi waɗansu alƙarfi wasu garuruwan waɗanda sun fi mutanen garin naka na makaɗin ƙarfi shi ne he ita ce a shaddu wata mafi ƙarfi min ƙarya take bisa ga wannan mutanen garin naka ɗin shi ne ai ahaliha mutanen garin na makaɗin allati akhrajat ka wannan garin da ta fitar da kaiya ru'iya lamzu qaryati yace an an an an kula da lafazin nan na watan qarya din to shi yasa yace akhrajat ka din allati akhrajat ka amma ya tsara kai ka san shi garin ba shi hita da shi ba ko su ana hita da shi mutanen garin to shine yace to a halaknahu mun halakar da su shi kuma ne yace ru'iya ma'ana qaryatil al'ula an ki an kula da shi kuma da ma'anar kalmar ta alƙarya wacce ta farko din nan ne to shine yace a halaka na mun halakar da suwa su mutanen wannan gari inda alƙarya gaba ki an halakar da suwa to shine yake cewa ƙarshe da aka halakar da su kuma fala nasira lahum ba su da wani mai taimako gare su min ihlaki na daga halakawar tabu din wani yazo ya tara gaba ne ya ce wannan azabar da Allah zai saukarwa din na halakawar gare su ba ai Allah ce ba su ciya saboda haka to su ma mutanen maka din su ma abin da zai faru gare su kenan idan dai ba su kiyaye ba in ba su watan yi imani da manzo Allah din sallallahu din ba to sannan sai ya ce shi yanzu afa man kana ala bayyinati yanzu wanda ya kasance bisa ga hujjoji mabayyana shine hujjatin wa burhanin hujjoji da kuma dalili min rabbihi daga wajen Allah ubangiji ne wa humul mu'minuna sune mu'minai shin waɗanda suke da dalili shine alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukan masu gashi shine jagoran su shine yake masu bayanin ya za su bauta ma Allah din ga dokokin Allah da dukkan tsare-tsare abin da ya kamata su tafi akai din to kaga su ne sun zamo suna bisa ga bayyana ce kenan bin rabbihi kenan shine afaman kana ala bayyana min rabbihi wanda ya kasance a bisa ga hujjoji dalilai daga ubangiji ne shin yana yin daidai da kaman zuyina lahu su wa amalihi kamar wanda an ka kawata mugun aiki ne gare shi fara'ahu hasanan sai ga wannan aikin nashi mai muni wa shi an mai kyau wahum kuffaru makka su ne kafiran makka shin za su yi daidai da wanda Allah ya ba shi imani ya yarda da manzo Allah sallama ya yarda da alqur'ani sannan kuma ga alqur'ani ne yana karantawa shine matsayin jagora gare shi ya za su yi daidai da wanda shi dan shi kuma ya kawata ma miyagun ayyukan shi amma su ya kallu su a daidai ka san ga kaida dama idan Allah ya bace da mutum abin da yake faruwa kenan shi yasa kaje wata ayake cewa sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqqi wa in yara kullu ayati yasi la yuminu biha wa in yara sabila rushdi la yattakhizuhu sabila wa in yara sabila al-ghayy kuma sai yace yattakhizuhu sabila wato idan mutum ya riga zabata ci irin wannan to sai Allah ya ce za a tuya mashi sai ya zama abinda addade sai ya zama shi abin kici gare shi saboda haka duk haka za a yi tafa ma a yi gabas ya dawo yayyan ma shi ne wai takabbaru na fi'ar bigar haƙi shi ne ka nufin waɗanda suka girman kai ɗin haka za mu wasu inji Allah sai ce wa in yaro kulla ayatin duk abin da zai gani gashi eh shi ne na aya wanda ya kamata ya yi lawin rubi ha bai yadda wa in yaro sabili rushidi in ya ga hanya wa gane abin shi ne an na shirya shi an na daidai sai ya ƙi ya ce shi ba shi an daidai ba wa in yaro kuma sabili da gayi shi kuma ya ta huzu sabila in ya ga kuma inda annaba daidai ba sai ya ce ruwan gane shi ba daidai shi ya kamata to wai Allah ya fara da mutum abinda ya faruwa kenan duk abinda a daidai shi sai ga shi ba shi a daidai din ba abinda a banna shi kuma sai su dauka shi a daidai din shi kenan to kaga irin wannan kai kana bisa shi na ku akwai matsala ku gwana sai an sha wahala dai kam wannan to shine nan su waɗannan mutanen na Allah ya kisha to waɗanda an haƙawata mai irin waɗannan gamiya ko ayyukan nasu din sai ya zama shedan ya kawata musu abun mara kyawu din shi suka gani wai shi a daidai gare su shin to waɗannan mutanen suna yin daidai da waɗanda su kuma suke da imani da aiki mai kyau balle kaga ba su yin daidai to shine ubangiji madaukakin sarki yace wattaba'u ahwa'uhum wato shine ma'ana kaman zuyina lahu su amalihi kamar wanda aka kawata musu mugun aikin su sannan wattaba'u kuma sun kabi ahwa'uhum sun zuciyarsu fi imadatil awthani a cikin bautar gumaka ay la mumathalata bainahuma ma'ana shine babu tamka ma'ana ba kamanceceniya tsakanin su ai ba su yi kama da juna ba da wanda yake na bisa hanya ta Allah ya yi imani da Allah madaukin sarki da manzo Allah sallama yana bautar Allah yanda ya dace ba su yin daidai da wanda ya kabe sun zuciya ta da abin da Allah ya shi kawai to sannan sai Allah madaukin sarki ya ce
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
to shine ubangiji madaukin sarki zai magana su kuma akan su wadannan mu'minan zai sifanta masu aljanna wanda Allah ya masu alƙawari yace masalul jannati ai ma'ana shine sifatul jannati sifar aljanna allati wannan da wa'idal muttaquna an kai masu tsoron Allah alƙawalinta shine almustarikati wanda yake ta aljanna na abun yin tarayya baina dakhiliha tsakanin masu shiga ta din tunda ai aljanna duk guda ce duk guda ce sai dai ya raba wanta ne kowa da nashi gida ciki tun da yanzu misali kamar gari ne a yau an zace mutum ne an ga mutum ai mutum dan godal ne misali ko to ka daga cikin garin godal yake amma ka ko cikin godal kowa da nashi gida misali ciki ko to ita ma aljanna haka take duk sunanta gari guda ne aljanna din amma sai dai kowa da irin gida ne daidai bakin kokarin mutum da himma tai da abin da ya na ibada da kuma daidai irin aljanna za a bashi ma din kamar yadda ka sani shi ma in ana so ka gina gida daidai da maka da samun abin da zaka gina wa din kuma daidai kalawar da zaka gina din misali to ita ma aljanna daidai kokarin ka na himmarka da ibada da yi don Allah da sauran duk abin da zaka yi din to kuma kai ma karhin daidai abin da zaka samu shine abin da ba shi ga cewa ya kudin ka ya shagalin gazo shine za a yi misali a to muna fata Allah tabbatar da mu a ciki to shine Allah yake cewa misali ita wannan aljanna wanda yake al-mustarakati bayna dakhiliha mubtada wa shine matsayin mubtada khabaruhu kuma abinda Allah bari wannan mubtada shine fiha anharu a cikin wannan aljanna din da Allah yake faɗin sifar ta ce a cikin ta akwai anharun koramu min ma'in na ruwa kuma ruwan gairi asinin ba masu watan jirkita ba asinin bil maddi za a kanta shi da madda shine asinin wal qasr kuma ana kanta shi da qasra ba sai ba madda sai a ce asinin shi kuma asinin ko asinin da yayi to shine min ma'in gairi asinin daga ruwa waɗanda suke ba masu jirkita ba shi ne ce ka zaribin wa hazirin wato asinin zaribin kinan shi kuma asinin hazirin misali to shi yasa ce ka zaribin wa hazirin ai mara shi ne ai gairi mutu gayyirin wai ruwa waɗanda ba su jirkita da komai ba bi khilafi ma'in duniya su haɓanin ruwan duniya fa ya tagayyar wanda su suna jirkita bi aridin da abin da ya bijiro gare su wato ai kaga ruwa na duniya su duk kyawun ruwa in za ka yabo su zo ka aji to in wani abu yanzu ya shiga cikin wani abu na shiga kai sun canza ko su kama warin wannan abun ko kala su canza ko da wani abu ya kama da haka kai ko ma ba abun da ya shiga cikin su yau inda za ka yabo ruwa masu kyau wata tuka aji cikin wata buta ka basu na su yi kwanaki da yawa sai kaga sun canza in ba su canza ga huska ba to in ka sha za ka ji canji ko kuma ko kuma in ka susuna za ka ji yanayin kalar warin su to suna aljanna su ba haka suke ba su ruwa ne waɗanda suke ba su da canji to shine ma nabi bayan gari asir din sannan wa anharun da kuma korama min labanin ta nono wanda shi wannan kuma shi ma nonon lam yatagayyar da'amuhu dan danon shi kuma shi ma bai jikita ba shi ma bi khilafi labanin duniya sabanin nonon duniya li khurujihi saboda fitowa ta min ad-duru'i daga hantsotsi na dabbobi din wanda shi nonon na lahira ba ga dabbobi za ta kushi ba wannan namu da muke amma da shi na duniya mu kuma kaga karshe ana tarkushi ne tsakanin jini da tumbi kuma ana aka tarkushi kaga cikin kazanta ke da aka tarkushi tunda tumbi da jini to biya kaga dama gidan najisa ne na dabbobi misali ko sannan da jini to ana aka tatsu wannan nono amma kaga an ka tatsu shi mutum lahiya laushi in ya samu dai wanda an tatsu mai kyau din wanda ba galwaye ne wanda aka gami da wani abu ba zai ga kaga ya samu nono mai kyau misali to wannan to amma shi na aljanna ba irin wannan bane ba kuma shi wangaran da duniya in an ji shi kaga ne za a ji yayi tsami yayi yami haka in ya dade a ji sai an ta dabaru da sauransu gashi nan to amma shi wancan duka ba iri ne bane shi yasa ya ce min labanin lame ta gayyar ɗa'amuhu kenan sannan sai ce wa an harun da kuma ƙorama min hamrin ta giya lazzatin mai daɗi shi ne lazizatin mai daɗi lisharibi daga masu sha shi ma bi khilafi hamrin duniya saɓanin giyar duniya fa inna ha domin ta giyar duniya karihatun mai munin wari ce inda shurbi nan wurin sha ɗin saboda haka ita ba daɗi gari ta ba amma ita ta lahira dama ko ta daɗi ce ba wai irin ta duniya ba ce kuma kamar yadda ya faɗa wata aya la yusaddauna anha wala yunzifuna ba ta sa ciwon kai ko kuma ta sa mai duk ita giyar lahira ba ita bace ba dama ta jin daɗi ce kurwa da Allah ta rare ta to shine Allah ya ce haka wa anharun min khamrin lazzatil sharibina sannan ce wa anharun da kuma korama min asalin ta zuma musaffan tatacciya ita ma bi khilafi asalin duniya sabanin zumar duniya fa innahu dumai ta zuma ta duniya bi khurujihi saboda fitar da suke yi min budunin nahli daga cikin cikin kwatan abun ne abun ne wannan abun din ita da binin kudin ta zuma din wanda yukhalidu sham'u wanda wannan durgazar sakatar tana cudanya da ita wa gairuhu da wani ta wanda kaga ita zuma duniya mutum yana sha yana jin daɗi kwarai da gaske amma ƙarshe kuma kashin wani ƙwaro ne ga shaku da zuma kaga wani kwaro ne amma kaga mutum har daɗi ka ji yana shan zuma to to amma ita ta lahira ba irin wannan bace ta dama ita wata tatacciya ce wanda Allah mutum yake ya tanadi ta kawai don ɗaya mu insha Allah to kaga ashe kenan dukkan na abin da zaka ji ana faɗi dama na aljanna ka ji an ce kaza duk abin da ka nan duniya to kamar ma a ce bai kai ga photocopy ba irin na aljanna din ba to nan ne kaga kana takarda original misali ka take kai photocopy kaga ai za ka ga duk abin da annashi ne za a gani san rubutun ko amma sai dai kaga wangaran ne ba da za a hada su da wangaran ne to kusan kayayyakin da abuwa Allah ya ta da aljanna din waɗanga na duniya ka ba su ma kai ga photocopy na ita aljanna din ba saboda komi daban suke duk abin da zaka ji an faɗi in kamar irin kayayyaki ne na marmari da zaka ji ana magana da muke da su ne itatuwa su dabino ne su inabi ne su duk dai daban-daban misali ba irin da duniya bane ko da aka faɗi ne ɗanɗanon da suke shi ba irin na duniya ba ne shi na duniya da ma samfur ne kuma aka kawo mana to shi ne allah marauki zai ke ce to waɗanda ƙoramin duka suna suna gudana a ciki kuma da ma duk sadda za ka ji an faɗa alƙur'ani ta jirimin ta ta al'anharu ta jirimin ta ta al'an duk dai to su ne na aka nufi sai yanzu ma kawo gare su ka so a ce alƙur'ani da ka dama to su da ake nufi ɗin to shi ne walahun fiha min kulli samarati sannan walahun kuma su ga yan aljanna ɗin suna da fiha a cikin ta wannan aljanna din suna da asnafun kala-kala daban-daban min kulli samalati na daga dukkanin ƴaƴan itatuwa wato shi dukkanin abin da ake yi na ƴaƴan itatuwa wanda ka sani a nan duniya har wanda ma baka taba gani ba tunda duk da yake nan din mako na duniya ƴaƴan itatuwan ka gani ba ko ina ne ƴaƴa cewa kowane kala akwai shi ba tun da yanzu misali muna yankin mu kaga muna da mangoro muna da gwaba misali haka su kacuna ko su mito eh su da misali muna da suwa in ka ce wani wuri za ka su ba lalle ne a same su gari su ba sai an taho masu da su da wani wuri din kamar yadda mana ne za ka wasu abubuwan su a balba misali hakan ga su a yaba kaga sai an taho mana su su ma duk haka nan din za ka gani daban-daban ne to shi aljannan kowane irin kalar din gaba ɗaya ba kalar da baya dukkan su kuma ake cewa su kayan marmarin na aljanna ba irin waɗanda sai an yi wahala bane ba tunda mu da ka gani mutum kana so ka take ebo lemu gona ka misali dole sai ka an wahala an ta wurin iba ta yi in za ka ce ka yabo ya baka dole sai an yi wannan din in bangoron ka dole sai ka ce ka to amma su ba haka abin yake ba in dai kana bukata din kawai shi ne da kai ne zai yi kasa kasa din gare ka din ka iba shi kenan kana kwancen ka in kwanci da kake in tsaye da kake in zan da kake duk dai da kake din to shi ne da kai ne zai kawo ka ne gare ka in kana da bukata to kaga shi ya bambanta da in da duniya duka nan da duniya dama duk abin da cikin ta ko can dama wahala ce shi yasa kaje yake faɗa jin cewa dama a hadisi ko na cewa ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri ita duniya matsayin kurkuku ce ta mumini amma aljanna ce ta kafiri yanzu duk waɗanda abubuwan ka gani nan na duniya duk abin da zaka shi ka sha waya kana ci abinci nan duniya amma sai ka sha wahala haka sai ka wahala sannan ka samu ka ci abincin nan don kafin ka ce ka nomo shi ko kuma in kasuwa ne ka ce ka nemo shi duk da za a sha wahala sannan a zo a ci in kuma irin abubuwa da ake magana a nan aljanna akwai duk abin da ake bukata ko na nama ne ko na mai duk akwai shi shi ma na duniya sai an sha wahala a samu shi yasa ka gani in mutum bai da karfin wadatar ma naman ma bai ciwa bai shigo ko shigo sai dai wani daga shekara sai shekara dan sallah ita kama to ka gani to sai da irin wannan din shi yasa wani wani wani da yake cewa ce shi yasa shi talaka yace to zaka isko ko kaza ya ci to sai da cikin biyu yace ko dai kazan nan ba sa da lafiya ko kuma shi bai da lafiya sannan ya ci to sai ka gani ko to talaka ka gani in ga ci kaza to cikin biyu da kam ko dai ita abba sai da lafiya ne ko kuma shi abba da lafiya sannan shi tun da ba ta lafiya kaga sai a yanka don kace mu shi ko ko kuma shi abba da lahiya dole lalura ce ta kama da za a dole sai an kafa kala to ga gani to shi ka aljanna shi ka wannan kam kowa cika zai cika ji ba kaza ba saboda haka duk abin da mutum zai nema ko wani iri ne akwai shi a can din in na ayan itatuwa ne shi ma na dukan kowanne din babu wanda ba shi da ciki to shine Allah yake cewa min kulli walahum fiha min kulli samarati suna da dukkanin abubuwa daban-daban na kayan itatuwa a itatuwa a cikin aljanna ne yanka ce asamaru shine ƴaƴan itatuwa kenan shine asamar din sannan bayan wannan Allah ce kuma wa magfiratun da gafara min rabbihim daga ubangijin su wai ma'ana shine fa huwa radin anhum shi Allah ya zamo ya yarda daga gare su ma ihsanihi tare da kyautatawa ce da yi ilaihim zuwa gare su bima zukir da wadancan abubuwan da anka ambata din aljanna muna fatan Allah ya tabbatar da mu a cikin wannan al'amuran da aka ambata baki daya bi khilafi sayyidil abidi sabanin shugaba na bayi fi duniya anan duniya fa innahu qad yakunu domin shi qad yakunu hakika yana iya kasancewa ma ihsanihi ilaihim tare da kyautatawa ta gare su amma yana iya kasancewa sakhidan alaihim yana hushi da su kuma amma shi alahir shi Allah ya yarda su wadi wanda nan da yace wato na fahuwa da anhu din yayi wannan ne domin mutum yana iya cewa a to me ya kawo a cewa magafatu min rabbihim tun da nan ana magana aljanna ne fa an ce Allah ya tayar da kaza da kaza da kaza kuma sai ce wa magafirtu mai rabbi to gafara ta aljanna aka yi ta balle ai kafin a ce aljanna aka yi gafara koko tun da aljanna duniya ne aka neman ta kucin to bayan ga su aljanna kuma to aka ce kuma an ba su gafara kuma sai an ga ce abinda aka nufi da gafara shine ma'ana wata na aifa huwa radin anhum ma'ana yadda aka nufi kuma aka ce wannan yadda da makucin ta ma fi komi da aljanna don ta hai aljanna ba daɗi saboda abinda annan shi da ma inda an ga ci yau jin daɗi ne amma mai ƙarewa ne to akwai matsala gare shi to shi yasa su yi aljanna din ba abinda za su yi mu daɗi kamar yadda ta Allah din shi yasa kaji ya ce wa ridwanu min Allah sai ci akbaru wannan yadda da Allah zai yi da aljanna ta yi aljanna ba girma din to wannan shine Allah yake cewa duk ya samu wannan muna fatan Allah ya ba mu yadda Allah duniya da lahira don alfarman manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa a yanzu waɗannan ne da an ka tana dama waɗanda abubuwan da an ka ambata na aljanna ɗin nan na jin daɗi da komishin suna yin daidai kamar huwa khalidun finnari kamar wanda yake yana dawwame a cikin wuta suna daidai balle aka ce habarun muta da in muƙaddarun habaru ne na muta da amma muƙaddar wanda za a ƙaddara shi ne ƙaddarawa ga shi ne shi ne ai man shin wai amman huwa fi hazan na'im shin yanzu wanda yake cikin wangan imomi din yana yin daidai kamar huwa khalidun finnari da wanda yake yana kama wanda yake cikin wannan wuta din madawami kuma kaga ma'ana ba su yin daidai sannan wasu uma'an kuma an shayar da su da ruwa hamiman masu tsananin zafi shine shadidal hararati masu tsananin zafi kwarai da gaske su ne hamim din kiran to ya za a yi wanda Allah ya ba aljanna da ni'imomin can su yi daidai sannan da aka shayar da su ruwan fakat da'a yayyanyanke am'a'ahum kayan cikin su shine ai masarinihim shine kayan cikin su a hanji da sauransu kenan fa kharajat min adbarihim kayan cikin nasu baki daya saboda tsananin zafin waɗannan ruwan sun fita daga cikin tadubar su ma baki daya wa huwa yace shi wannan ne da aka ce am'a din nan ne jam'u mi'an jam'i ne da kalmar mi'an bil qasri ba tare da ja ba ba sai an ce mi'a ba mi'an wa alif huwa na alif din nashi saboda wannan ya a matsayin alif take an ya'in matsayin kamar ya ce liƙaulihim saboda zan su rikici cewa mi'ayani to wannan ya wannan ya wadin to shi ce wannan alif da matsayin ta yake din to anan kaga ubangiji ba dokin sarki shi zai sha wannan ruwan zafi wadanda shi ne muka yi magana kwanan baya a cewa bayan sun ci wannan abincin da ake ce ma watan azqum din nan kuma za a ba su waɗannan tafashin ruwan zafin wanda shi wannan tafashin ruwan zafin kuma su ne waɗanda in sun ka ɗauko su za su tunkari fuskar su da shiya to a wannan lokacin naman huska aka ci gaba ɗaya zai zazzage zubi saboda tsananin zafin nasu ɗin kuma in sun ka sha har yanzu suna sha kuma abinda a kayan cikin nasu gaba ɗaya zazzage duk duka kwata-kwata kuma ba a mutuwa la ya mutu fiha wala ya haya baya mutuwa shi dan wuta balle kuma ya rayu kuma ya rayuwa rayuwa mai jin daɗi ma'ana ba rayuwa ta jin daɗi kuma ba mutuwa balle a huta to Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wannan kaga shine ubangiji mu dauke sarki ke cewa za a shayar da su waɗannan tsananin tafasashin ruwan zafi masu zafi wanda ba irin ruwa waɗanda an ka dafa da wutan lahira ba ko ruwa waɗanda an ka ce an dafa da wuta na duniya ne ai kaga dai tunda shayi ne mutum zai sha ha amma sai ya dan yayi zahi da yawa inda ba dan shan suka saba ƙwarai nan ba kana sha ne sai ka toyi ni dai yana da cikin wanda ba saba da shan shayi mai zahi ƙwarai ba yana sha zai yana toyi to kaga akwai irin waɗannan din to sai mutum ya dan jira dan rage sannan ya sha din to yanzu kaga koda ruwan da an ka dafa ma da ruwa na zahi irin waɗannan ne ba su shawa nan take dole a jira su dan huce to ballai waɗancan ɗin da lahira kenan to shi ne muna fatan Allah ya kare mu daga waɗannan niya Allah kuma ya gafarta mana dukkanin zunubi baki daya albarkacin manzo Allah sallama to shi ne faqad da am'ahum sai ya yayyanki dukkanin yan cikin nasu baki daya to sai ubangiji madaukin sarki ya ce wa minhum ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
ubangiji madaukin sarki ya ce wal nam wanne ne nam to sai yana so shi kuma yanzu ya faɗi watan sifa ta munafikai ke cewa minhum daga cikin su waɗannan kafirin na akwai man yastami'u ilaika wanda yake saurare daga gare ka fi hudubatil jumu'ati a cikin hudubar da kake yi na ranar juma'a wa humul munafiquna sune munafikai akwai waɗanda suke saurare a saurare hudu ba sai an yi an gama sun fita hatta idza kharaju min indika har sai bayan sun fita daga wajenka sannan qalu sai dai su rika cewa kuma lil ladzina utul ilma ga waɗannan da anka ba ilimi shine sai su rika faɗa li ulama istahabati ga malamai daga cikin sahabbai minhum ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud na cikin su wa ibn abbas da abdullah ibn abbas sai waɗannan munafikan su rika gaya ma irin waɗannan sahabban su ibn mas'ud din da irin su ibn abbas din istihza'an don dai isgiri amma gare su wasu kuriyan da ba'a sai su rika ce musu wai ma za qala anifan shin menene manzo Allah faɗa da su wai irin abin ganan ne kamar an faɗi magana ba kama da mu da ita ba suna irin abin nan dare ne wayo misali wanda magana ka dauke ta ba ba komai gari ka ba wai mi ma faɗi da su din nan irin abin ganan misali to shine ma za qala anifan shin menene faɗa da su shi ma dai bil maddi za a sanya mashi madda wal qasd kuma takaitawa ko ka ce anifan da jadi kenan ko ka ce anifan shi ma dai yayi ai as-sa'ata wai ma'ana shine da wai dan lokacin dazun da ya wuce shi mine ne fada ai ma'ana ta shine ai lana ju'a ilaihi suna nufin dai misali ba su wannan magana kwata kwata ba su kuma gaisa ba su dama da ita ba ba za su yi aiki da ita ba shine ma'ana din dai abin da suke nufi kenan to sai Allah ce irin waɗannan kafiran da suke yin irin waɗannan abubuwan sai ce ulaika waɗannan mutanen su ne allazina waɗannan da daba Allahu Allah madaukakin sarki ya rufe ala qulubihim bisa ga zukatansu bil kufr da yin kafirci wattaba'u ahwa'ahum suka bi sun zuciyarsu fin nifaqi a cikin munafunci haka masu irin waɗannan halayen to su ne kuma su da ma da suke munafikai kamar yadda Allah madauki suke ya faɗa wata aya cewa innal munafiqina sai ce fi darakil asfali minan nari su suke ma cikin rufi na ƙarshe gaba ɗaya na wuta muna fatan Allah ya kare mu daga sharrin munafunci albarkacin manzo Allah sallama saboda haka a to shine nan Allah madaukakin sarki ke tabbatar da su waɗannan munafikai din to wannan shine matsayin su da kuma irin yanda abin zai kasancewa amma da yake lokaci yayi sai dai matsaya nan sai gobe mun dawo insha Allah sai mu ci gaba muna fatan abin da makaranta daidai Allah ya bamu ladate kurakura ba kuma Allah ya yafe muna Allah fahimtar da mu dai ba mu iko gyarawa dan alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah biya muna dukkan bukatun mu na kai ko wani sakon na'am an ce akwai tsohuwa a ina su faruku ta aiko da alkur'ani tana neman addu'a to Allah ya karɓi wannan hidima da wannan sarƙa ta gabatar kuma abin da take neman addu'a kan shi Allah ya sani Allah ya biya mata albarkacin manzo Allah sallama dukkanin bukatu baki da sauran wanda suka kawo sarƙoƙi duka na kuɗi da kuma masu kawo sarƙoƙi na littafai da alƙur'ani duka dai to Allah ya san kowa Allah ya biya musu da bukatun na khairi baki daya ayin wani abin da khaufi kuma Allah ya kare su daga shi da suke neman tsari don albarkacin manzo Allah sallama dukkanin bukatu na khairi Allah ya biya mana baki daya ya kare mu daga dukkanin sharri muna roƙon Allah dukkanin masu neman addu'a ga marigayen su Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu da rahama mu kuma Allah ya sa mu cika da imani masu neman addu'a ga marasa lafiyar su na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu abin da ka damun su ko kuma Allah ya ƙara mana lafiyar ya ƙara mana himma da kokari mai aiki da lafiya inda ya dace mai aiki da ita masu neman addu'a ga kasuwancin su da manoman mu da masu ra'ayi na hannu da ma'aikatan gwamnati da masu neman aikin da masu fita wajen nema duka muna addu'a Allah ya sanya mu kowa albarkacin abin da yake yi albarkacin manzo Allah sallama mata masu cikan nakon muna musu addu'a Allah suke su lafiya a cikin sauki a cikin ɗakunan su da albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu duk alkhairin da a cikin wannan wata dukkanin ibadun da muke gabatarwa Allah ya karba muna Allah ya karba mun dukkanin addu'o'in da muke gabatarwa don alfarma manzo Allah sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ma